Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau kwanan wata sha ɗaya ga watan Ramadan, shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu, sha biyu ga watan Ramadan, shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda shi ne ya dace da sha biyu ga watan takwas shekara ta 2011 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratul an'am wanda idan ba ku manta ba jiya mun tsaya ne akan aya ta 147 fadin Allah madaukin sarki fa in kazzabuka fa gur rabbukum dhu rahmatin wasi'a wala yuraddu ba'suhu wa 'anil qaumil mujrimin Allah yana rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bashi haƙuri yana ce da shi idan har kafirai sun karyata ka ka gaya musu cewa ubangijinku shine ma'abucin rahama mai jinkirta muku azaba bayan kun fanɗari masa yana da rahama wasi'a mai yalwa mai faɗi rahamar ubangiji a nan gurin shine ta yanda ya jinkirta musu azaba bai musu azaba take daga ƙaryata annabin ba wala yuraddu basuhu anil qaumil mujrimin ba a ainihin ba wanda yake juyar da azabar ubangiji kalmar basu dinnan tana nufin azaba ba mai juyar da azabar Allah madaukin sarki daga mutanen da suke mujirmai ne masu ƙetare iyaka azzalumai to yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta gaba da yace sai qulul ladina ashraku law sha Allahu ma ashrakna na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فاخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون yau sai ga kafirai mushrikai lamma lazimatuhumul hujja yayin da hujja ta lazimce su ba yanda za su yi ba su da bakin magana wa tayaqqanu butlana ma kanu alaihi min shirki billah kuma yayin da suka samu yaqinin abin da suka kasance suna kai na shirka cewa abu ne batacce wa taharimi ma lam yuharrimhu Allah ta'ala kuma sun haramta wa mutane abinda Allah bai haramta musu ba to shine sai suke cewa law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una ai da Allah ya ga dama ai da Allah ya so da ba mu yi shirka ba da iyayen mu ma ba su yi ba wala haramna min shay kuma da Allah ya gu- da ya ga dama da ba mu haramta komai ba cikin dabbobin da muka haranta daidai yake da fadin Allah madauki sarki can da suke fada wa qalu law sha ar-rahmanu ma abadnahum ma lahum bihi min ilm ma lahum bidhalika min ilmin ma lahum bidhalika min ilm suka ce ai da ubangiji da ya ga dama ma ar-rahman da ya ga dama da ban bauta wa gumakan ba sai suka kafe da wannan hujja din kamar wanda muka yi bayani kwanaki cewa mutum za ga yana barna yana ta'addanci yana zalunci idan yi masa magana sai ce ai da da Allah ya ga dama da da bai yi ba mutum yana shan giya yana shan wiwi an ce ka daina sai ce kuyi mun addu'a Allah ya shirye ni da ya ga dama da ban yi shirkar ba ai da ya ga dama da ban sha tabar ba mutum yana dukkan abu na rashin kyauta kamar mazinaci ne tantirin mazinaci sai ce ai da Allah ya so ai da bai yi zina ba to za su faɗi wannan in ji Allah maɗaukin sarki gashi kuma sun faɗa ɗin lausha Allahu ma ashrakna kenan wannan hujja ce a gare su hujjatan lahum ala iqamatihim ala shirk sai suka mai da wannan ya zamanto dalili ne a gare su dangane da tsayawa da zama da suke akan shirka wai suka ce ai inna allaha qadirun ala an yahula bainana wa baina ma nahnu alaihi hatta naf- hatta la naf'alahu ai Allah yana da ikon ya shiga tsakaninmu da aikin da muke yi na barna Allah yana da ikon ya shiga tsakaninmu da abin da muke yi na- na na shirka din ma da kuke faɗa to amma da baya so da ba mu yi ba falaula annahu radiya bima nahnu alaihi da ba dan Allah ya yarda da abin da muke yi ba na shirka din wa aradahu minna da ba dan Allah ya nufaci mu yi shirkan ba wa amarna bihi da ba dan Allah ya umarce mu ma da mu yi shirkan ba la hala bainana wa baina zalika ai da ya shiga tsakanin mu da wannan da ya hana mu wai sai suka me da wai wai ai Allah ne yake son su ma shi yasa suke shirkan ga rashin kirki ma'ana Allah ya yadda ma da shirkan ne shi yasa suke yi Allah ya yadda da kafircin shi yasa suke kafircin Allah ya yadda da shan giyan shi yasa suke shan giya in ji su da faɗa to shine Allah ya karyata su yace kazalika kazzaba alladhina min qablihim kamar haka waɗanda suka gabace su ma suka yi ƙarya daman ƙaryar ai silsila ce chain ne wancan yayi wannan ma yayi wancan ma yayi wannan ma yayi kamar haka ne waɗanda suka gabace su ma suka yi ƙarya min al-kuffari al-umamin khaliya daga cikin kafiran al'ummomin da suka shuɗe suka gabata hatta zaqu ba'asana suka yi tayi suka yi ta ƙarya har sai da suka ɗanɗani azabar mutukunna da suka ɗanɗani azabar mu suka sha wuta suka sha azaba to wannan kuma sai ya sa sai suka rusuna Allah ce qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana da ya musu shin kuna da wani ilimi ne hal indakum min kitabin wa hujjatin min Allah akwai wani ilimi akwai wata hujja akwai wani littafi daga Allah fatukhrijuhu lana ku fito da shi ku bayyana mana hatta يظهر ما تدعون على الله تعالى من الشرك أو تحريم ما حرمتم wannan littafin ya yi bayani dalla-dalla ko wannan hujjoji naku su yi bayani dalla-dalla dangane da abin da kuke da'awa na shirka da haramta wa mutane abin da Allah bai haramta musu ba idan kuna da shi ku kawo daidai yake da faɗin Allah kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina ku kawo hujjojin kuma inda gaske ne Allah ce in tattabi'una illa dhann ba abin da kuke bi sai zato kawai ma tattabi'una fi ma antum alai ba abin da kuke bi dangane da abin da kuke rayuwa a kai illa zanna ba ce zato min ghairi ilmin babu ilimi babu yaqini wa in antum illa takhrusun ba abin da kuke sai alkharsu alkharsu shine alkalib ƙarya ba ku da aiki sai ƙarya ba ku da aiki sai ƙarya yan wana wannan aya da Allah ce sai qulul ladzina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba una wala harramna min shay sai mutanen alqadariya ahlul qadari wasu ne daga cikin ahlul bid'i sai suka kafake da wannan su ma suna cewa ai duk abin da bawa yayi Allah ne ya dora shi yayi Allah ne ya ga dama yayi wannan ita ce hujjarsu in ka sha giya sai a ce sai ai ba sai an zarge ka ba ba za a zarge ka dan ka sha giya ba Allah ne ya sa ka sha ka ji ba kai idan kai caca sai a ce ba komai Allah da ya halice shi shi yasa yayi idan mutum yayi luwadi sai a ce ba komai Allah da ya halice shi yasa yayi to wannan hujjar ba ta da bambanci da hujjar kafiran da da mushrikan da da suka ce da Allah ya ga dama da ba mu yi shirka ba da Allah ya ga dama da ba mu sha giya ba da Allah ya ga dama da ba mu yi zina ba da Allah ya ga dama da ba mu yi kaza ba to amma Allah ya mayar musu martani shi kadhalika kadzaba alladhina min qablihim ai ba wani abu ne sabo ba daman waɗanda suka gabace su ma sun yi irin wannan ƙaryar ba wai sabuwar ƙarya bace ba dama ana yin ta su ma yanzu din tajridi suka yi dada jaddadawa suka yi haka suke faɗa wai idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha idan sun aikata barna sun aikata ta'addanci sun aikata tsiya sai su ce a mun samu iyaye da kakanni ne suke kuma Allah ne ma yace mu yi wato babu mara kunya irin wanda yake ba yahude ko mushriki wanda zai kirkiri ƙarya ya dangana wa Allah kawai mutum ya yanki barna wai sai ce wai Allah ya ce yi ta babu rashin kirki da ya wuce irin wannan to sai Allah ce yace kul inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna ala Allah ma la ta'lamun to ga ya musu Allah kan baya umarni da alfasha kuma yanzu ku za ku rinka kirkirar ƙarya ku rinka dangantawa Allah abinda ba ku da ilimi a kai kadhalika kazzaba alladhina min qablihim haka waɗanda suka gabace su suka yi wannan ƙaryar suka yi ta yi suka ce ai ai da ai da Allah baya son abin da suke kai da basu yi bayi wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadnahum ma lahum bidhalika min ilmin inhum illa yakhrusun wasu malaman kuma suka ce wannan aya din wannan magana da suke faɗa innahum yaquluna al-haqqa bi hadhihi al-kalima wannan magana da suka faɗa din gaskiya ne illa annahum kanu يعدونه أجرا لأنفسهم ويجعلونه حجة لأنفسهم في ترك الإيمان idan ka duba wani janibin eh karfin Allah eh mulkin Allah eh isar Allah eh buwayar ubangiji tabaraka ta'ala yana da dama inda bai so ba bara shirka ba a bayan kasa da bai so ba da bara shirka a bayan kasa ba to amma sai suka mai da wannan hujja din sai ta zama dalili ne da za ta hana su imani yanzu misali eh da Allah bai ga dama ba da ba a yi kafirci ba kullum sai mutum ya zama kafiri idan Allah bai ga dama ba da ba za a yi shirka ba sai mutum ya zama mushriki idan yana bautar gumaka yana bautar rana yana bautar wata yana bautar ruwa yana bautar bishiya in zai nemi taimako ya nema a wajen wani Allah sai shi ai da Allah bai ga dama ba da ba za a yi ba a wannan ba hujja ba ne kwata-kwata ba zai zama hujja ba in haka ne kenan sai mutum ya jefa kansa cikin halaka in an yi masa magana ya ce ai Allah ne ya ga dama kenan tunda ko ya san bai zai yi wannan ba to bai kamata yi wancan ba an fahimci wannan to sai Allah ya ce mai kuma arama قل فلله الحجة البالغة haka فلو شاء لهداكم أجمعين ga ya musu ya manzo Allah falillahi hujjatul baligha lalle Allah shi yake da cikakkiyar hujja ala khalqihi akan halittarsa falillahi hujjatul baligha ai falillahi hujjatul tamma Allah shi yake da cikakkiyar hujja ala khalqihi akan halittarsa bil kitabi ta yanda ya sauka musu da alqur'ani war rasuli wal bayan ya turo musu da manzo kuma shi kuma manzo manzo ya ta bayani akwai wanda ya fi Allah hujja ne babu falau sha'a la hadakum ajma'in da Allah ya ga dama zai iya sa mutanen duniya gaba ɗaya su zamanto shiryayyu a mulkin ubangiji a ikon Allah in ya ga dama haka din zai iya yi wannan yana nuna mana ashe Allah tabaraka wa ta'ala bai so imanin kafiri ba falau sha'a la hada da ya so da ya shirye da shi a nan gurin abin da ake so a nuna wa mutane shine wato karfin mulkin ubangiji da yake shi ya halicci komai a duniya idan da ya so lahadan nasa jami'a da ya shirya da mutane gaba ɗaya su zamanto a hanya guda ɗaya to amma tsarin ubangiji sai ya shimfiɗa rayuwar ta ginu akan jarrabawa ina fatan kuna fahimta mai gida ne misali yadda wai kwakwalwar mu za ta iya cafko abin da wuri mai gida ne yana so ya yi kyauta gaba ɗaya wa 'ya'yan gidansa sai wata zuciya ta ce da shi "Mm-mm, bari ya jarraba su ya ga waye ne ya fi masa da'a sai ya masa kyautar wanda baya masa da'a kuma ya hana shi kyautar sai ya zuba musu jarrabawa a sansa ina jin dukkan kowane mai gida zai so a ce duk 'ya'yan gidansa sun yi masa da'a ko? to amma da ya zuba wannan jarrabawa sai wasu suka ci jarrabawar wasu kuma suka yi taurin kai me jarrabawar ya ce gobe a tafi a ji a zuba taki a ji a zuba taki kuma idan an gama a wuce gona ta takaza na sa masu huda za su hude ta a ji a shuka mun wake wasu masu da'a a cikin yayan za su ce to ba komai tunda baba ya ce a je a yi a zuba taki kuma a je a shuka wake za mu je wasu kuma za su ce kai hawa ni gaskiya ba zan iya ba mu zuba taki kuma a ce mu je mu yi abin nan ni ba zan je ba wani zai faɗa haka ko yawwa amma dai duk yayansa ne ko sai waɗanda suka je suka zuba taki da suka gama suka ce ku zo mu tafi mu je mu shuka wake babanmu ya ce mu shuka wake wani ya ce ni wallahi na gaji za mu gama ya ce ka je ka gaya masa na gaji baran iya ba sai ya dawo wadancan suka je suka shuka wake bayan sun zuba taki sai mai gida ya zo ya tambaya yaya aka yi an je gona an je suwa da suka je wani da wani sun je duka an je eh to duka aka je aka shuka waken a a da wani da wani da wani ba su je ba sai ce to shikenan daman nayi wannan ne dan na jarraba ku in gwada ku in ga suwaye masu yi min da'a duk waɗanda kuka je kuka yi shukan waken nan kuka yi watsa ta kika shuka wake kowa ya je ga can sabon babur lifan na bashi ku je ku ɗauka ku kuma waɗancan mu zuba da ni da ku gaba ɗaya ku je ku yi ta fanɗarewa sai ya raba musu dan Allah wani zai ce wannan uban ya zalunci yayan shi to haka Allah ya wa halitta gaba daya ga imani in ya ga dama zai iya ba da imanin gaba daya sai Allah ya ce to amma tunda ni na halice su bari in jarraba su in gwada su gwadawan shine sai ya ajiye kafirci ya ajiye musulunci amma adalci irin na ubangiji sai ya kawo annabawa da manzanni bila adadin da za su rinka kira akan wannan musulunci din kuma ya turo annabawa shiya shiya bangare bangare jama'a jama'a wanda za su rinka kira akan wannan musuluncin yace ku yi wa mutane bayani dalla dalla filla filla ku musu bayanin musulunci sannan kuma ku yi musu bayanin ainihin wato shi kafircin akan aka yi kuma suka zo kai musu bayanin musulunci ga musu bayanin kafirci wasu suka ce musulunci za su yi wasu kuma suka ce daga ciki suka ce a su ba za su yi musulunci ba wasu suka ce za su bi annabawa da manzanni su yi musu da'a saboda annabawa da manzanni yan aiken Allah ne wasu kuma suka ce a a ba za su bi su ba ba za su yi musu da'an ba za su bi ra'ayinsu wasu suka ce za su haƙura da koko da kunu wasu kuma suka ce a za su sha giya za su sha burkutu wasu suka ce su sun haƙura da matansu na halal da Allah ya ce su yi auren halal annabi ya ce su yi aure na halal sun wadatu da wannan wasu kuma suka ce a su gaskiya za su ɗebo matan banza shikenan kowa ya zaɓa wa kansa hanya yanzu akwai akwai wani abu da za a tumci ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa ya zalunci bayan shi babu zalunci kuma akwai wanda aka tilasta shi yawa Allah bauta aka ce dole sai yayi ha kuma akwai wanda aka ce dole dole sai ya zama kafiri jama'a akwai shi idan akwai a faɗa ba wanda aka masa tilas da aka ashe lamarin ubangiji jarrabawa ce wanda ya ci jarrabawar ya kubuta wanda bai ci ba kuma ya faɗi to Allah ya mana mai kyau kulfalillahi hujjatul baligha فلو شاء لهداكم أجمعين تسي الله يتي ميكما قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا نعم فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا آياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل هلم شهداءكم الذين يشهدون يا موسى يا منزل الله cene da su halumma kalmar halumma ana iya amfani da ita ga mutum ɗaya a ce halumma bi kaza mutum biyu ma ana iya ce da su halumma jama'a masu tarin yawa ma ana iya ce da su halumma halumma shuhada akumul ladina yashaduna ku zo ku kawo shaidunku da suke yi muku shaida ai itu bi shuhada'ikumul ladina yashhaduna anna Allah harrama hada ku kawo shaidunku da suke yi muku shaida cewa Allah ya haramta abin da kuke ta haramta wa al'umma wannan yana nuna mana hadarin mutum ya tashi ya ce wa mutane abu kaza haramun ne alhali bayi da aya bayi da hadisi a kai wasu abubuwa da dama za a gan su halal ne Allah bai haramta ba kurin wani sai ce ba za a yi ba da kuma waɗanda suke haramta wa mutane abin da Allah ya halatta musu ku kawo shaidunku saboda sun haramta wa kansu abubuwa sun halatta wa mazajen sun haramta wa matansu kuma daga ƙarshe suka ce wai Allah ne wallahu amara na biha fa in shahidu idan suka yi shaida din ta ƙaryar suka zo suka ce eh kamar suka kawo malaman su waɗanda suke umartar su da ƙarya suka yi musu shaida cewa eh wannan Allah ne ya hana fala tashhad ma'ahum kai manzon Allah kada kai shaida tare da su kakka ce na yadda eh tunda kun kawo malaman ku ko kun kawo shaidun ku karka ce kana tare da su wala tattabi' ahwa alladhina kadzabu bi ayatina kada ka bi soye soyen zukatan waɗanda suka ƙaryata ayoyin mu sai Allah ya nuna anan masu ƙaryata ayoyin Allah suna bin son zuciya ne والذين لا يؤمنون بالآخرة كما صفة سشتوني وأن بسي إيماني درانا كرشبا وهم بربهم يعدلون كما سنة حتى ألا دون أبو بوتا كلمة يعدلون تنا نفهم يشركون وهم بربهم يعدلون أي وهم بربهم يشركون وأن آية كما آية تتسئ تتسئ دكا مكريتا يا من ذا الله ككراسو ككراسو ai mubahala su kawo shaidu da za su shaida musu cewa wannan abin da suke kiran mutane na bata a kai cewa daidai ne kuma Allah ne ya ce su yi umarnin ka san kafiri da taurin kai zai iya kawowa to idan sun kawo sun musu shaida akan ƙaryan kai din bala ta shadma'ahum kada ka biye ta su waɗanda suka kafarce ubangiji ne da Allah suka bi soye-soyen zukatansu kuma suka karyata suka karyata ayoyin Allah kuma ba su imani da ranar tashi alkiyama ba to daman ubangijin nasu ma ba shi kadai suke bai bauta ba suna hada shi da abokanan tarayya to karka yi tarayya da su kai to sai Allah ya ce me kuma
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا نعم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق نعم ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قل يا موسى يا من زن الله صلى الله عليه وسلم تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ku taho ku zo in karanta muku abinda ubangijinku ya haranta a kanku Allah tushriku bihi shay'a kada ku yi shirka da Allah da komai kada ku hada Allah da kowa wajen bauta me yasa Allah ya faɗi wannan zuwa suka suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa mu a gaya mana wai me ma Allah ya hana din ne shine Allah ya saukar da amsa qul gaya musu ya Muhammadu ta'alau ku taho ku zo atlu ma harrama rabbukum alaikum zan karanta muku abinda ubangijin ku ya karan ya haramta muku din haqqan yaqinan la dhannan wala kadhiban kama taz'umun da gaskiya da yaqini ba wai zato da ƙarya kamar yadda kuke rayawa ba na farko Allah tushriku bihi shay'a kada ku hada Allah da kowa wajen bauta yan uwana abin da ake nufi da shirka shine ka hada Allah da wani wajen bauta kana kiran Allah kana kiran wani Allah arziki Allah ke ba da shi amma sai ka ce wani dan adam ya baka ko ka ji a ranka cewa idan baka tare da alajiwa ne kai kam za ka yi zaman talauci a rayuwarka ko ka ji cewa idan wane ya fushi da kai kai kan ka kulla abokantaka da talauci ko ka ji cewa idan wane bai so ba ba za ka haihu ba ko ka ji cewa in wani ya maka hanyar dukiya za ka yi ko ka ji cewa in wani ya yadda za ka samu mulki in wani bai yadda ba ba za ka samu mulki ba ka manta da mahaliccinka ka manta da kulillahumma malikal mulki totil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir kamanta da ulillahumma malikal mulk kana neman ɗaukaka a wajen wani Allah ka manta da ɗaukakar Allah a yabu ta huna inda humul izza fa innal izzata lillahi jami'a yanzu neman ɗaukaka kuke a wajen wani Allah to duk wanda yake neman ɗaukaka wajen wani Allah ba Allah ba duk ya shiga cikin shirka bautar kabari duk shirka ne mutum ya je tsuguna yana roƙon kabari wala ra'aytum ma tad'una min dunillah aruni madha khalaqu min al-ard am lahum shirkun fi samawat ga ya musu ya manzan Allah waɗanda kuke kira ba Allah ba shin sun hada tarayya da ubangiji ne wajen halittar sammai da kasai wanda kuke nema su taimaka muku sun taimaki Allah ne wajen halittar sama akwai wanda Allah ya nemi shawararsa yayin da zai halicci sammai akwai wanda Allah ya nemi shawararsa yayin da zai halicci koguna akwai wanda ya taimaki Allah yayin da zai halicci manya-manyan duwatsu akwai wanda Allah ya nemi shawararsa ko ya nemi agajinsa ko na kuɗi ko na sinadari ko kayan aiki yayin da Allah zai halicci sammai da kasai to dan me kuma idan an zo neman taimako za a hada shi da wani wajen bauta za a hada shi da wani wajen neman wannan taimako din idan an yi haka ba kyauta ba to wannan ya zama shirka kenan Allah tushriku bihi shay'a ba a sujjada ga wani sai Allah ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين الله يشي والشيطان ما يهانا كك يسجد وأبند نحل التاجحن ناشين أن آدم وأن سجد عبادة شي با سجد تشركة با سبودا الله ني يشي شي واتو واتو واتو شيطان ده سورا ملايكو سي سجد وأنبي آدم استكبرت أم كنت من العالين girman kai kake koko kana cikin masu nuna dagawa ne wabil walidaini ihsana doka ta biyu kar ku shirka da Allah an haramta muku sannan kuma an hana ku ku cutar da iyaye kenan an umarce ku ku faranta wa iyaye wabil walidaini ihsana iyaye a faranta musu kada a bakanta musu kada a ci mutuncin su kada a zage su kada a daka musu tsawa kada a bar su cikin yunwa kada a bar su cikin talauci kan mutum ya ƙi gaida iyayensa idan sallah ta zo ku musu ɗinkin sallah in babbar sallah ta zo ku ba su kuɗi su sai abin yanka ko ku sayo musu idan suna da bashi ku biya musu idan ɗakunansu sun lalace ku gyara musu idan ɗakin su yayi duhu ku musu fenti ku gyara musu gidansu in ba su da abinci ku kai musu abinci in suna cikin talauci ku taimaka musu in za su je masallacin juma'a ku ɗauke su ku kai su masallaci in sun taso ku ɗauko su ku dawo da su gida in za su je gona ku ce su yi haƙuri ku ku je gonan ku yi aikin duk wannan taimakon iyaye ne kuma wannan shine gaskiya wanda ya zo baya taimakon mahaifin shi baya agaza masa tsakaninka da shi dai kawai shi dai tunda ya kuskure ya haife ka shi kenan haka mutane suke gani da yawa yanzu yayin sabawa iyaye ake yi yayin saba wa iyaye ake kuma wallahi alazim Allah ba zalimin bawa bane duk wanda ya saba wa mahaifin shi wallahi sai ya gani a ƙwaryarsa kuma duk wanda bai yi biyayya wa tsohuwarsa ko dattijinsa ba albishirinsa kurin ya jira kana nan zaka zama tsoho zaka zama dattijon zaka zo ka kin ishaya haihuwar yanzu ma ga ta nan masha Allah kana kana yin aure zaka ga yadda ka san turo su ake yi haka gosulo wani yana turo wani wala aka za ka zo ka ga 'ya'yan naka wala ba su iya ma komai ba malam albarkacin 'ya'ya shine su hutar da iyayensu yayin da ka taso babanka ya ya fara gajiyawa to ka sa babanka ya huta kai kuma ka hau hanya ka taimake shi ka agaza masa amma ina wani yanzu a banzan bazara a iska sai je kashe naira dubu ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu amma wallahi ba zai iya kashewa ma tsohonsa naira dubu goma ba wallahi tsohon nan ya matsanta mu kullum sai ya zo ce a yi masa kaza an yi masa kaza ya ce kaza an yi masa kaza amma fa karka manta ma matarsa kullum sai ta bashi umarni ya yi wani abu kuma sai ya yi ita yin tunda yanzu ake cin duniyar ta ake cin moriyarta ba shi kuma an gama cin moriyarsa ka manta lokacin da kake kashi a hannunsa ka manta lokacin da kake tumbudi a rigarsa ka manta lokacin da zai ci bashi ya je ya nemo kuɗin magani dan ka warke ka manta lokacin da ya ci bashi ya biya ma kuɗin makaranta ka manta lokacin da aka maka ba daidai ba ya je ta faɗa da makota ka manta lokacin da ya je ya yi haɗari a mota ta dalilin nemo muku abinci a gidanku da kai da tsohuwarka da kannanka da yayyanka duk kun manta wannan a ga mutum ya fito yana faɗin maganganu akan mahaifin shi ba mutunci wani ma an ka gan shi ma ba za ka iya gane wannan baban shi bane ba wallahi gaisuwa fa yanzu ta gagara ku bi iyayenku ka duba manzon Allah fa mahaifiyarsa ba musulma bane iyayensa ba musulmai bane sallallahu alaihi wa sallama amma wallahi roƙo ita hadisin Imam Muslim yayi ta roƙon yace ya Allah ka bani dama in je in ziyarci kabarin mahaifiyata in mata addu'a ya Allah ka bani dama in ziyarci kabarin mahaifiyata in mata addu'a malamai suke cewa mai ta'alimi ya faɗa a cikin littafin ta'alimi ya ce ba ƙaramin tabewa bane mutum ma ya yi sallah ya gama bai yi wa iyayensa addu'a a cikin sallah ba yasa wasu ma malamai suka ce dole ne in dai kana sallah ka yi wa iyayenka addu'a to ya za ka yi qur'ani ya ce a yi musu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu daya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه, لربه كفورا Allah ce wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya ubangijinka ya riga ya gama yanke hukunci gaba daya ya kuma farlanta ya wajabta kada abota wa kowa sai Allah ka ji sakon farko abin da zai biyo masa na baya na biyu bayan tauhidi shine wabil walidaini ihsana ku kyautata wa iyayenku wabil walidaini ihsanan ku kyautata wa iyaye a faranta musu ka ji wannan magana malam cewa aka yi kyautatawa ka san kyautatawa suna ne jami'a ismun jami'un gamamman suna ne duk abu na mutunci shine kyautatawa ka faranta musu rai in ma ya buluganna inda kalkibara ahaduhuma aw kilahuma da da girma zai hada ka da kai da wani a cikin su kai ko kai da wata da kai da baba ko da kai da mama baba ya mutu ya bar mama ko mama ta mutu ta bar baba aw kilahuma ko dukan su biyun yanzu a cikin ku da yawa akwai wanda Allah ya mai arziki da babansu da mamansu suna raye to Allah ce fala taqul lahumu uffin ba a ce da su uff ka san me uff kamar ka ce kash baban yayi wani abu na kuskure ko wani abu na fahimta suka ce me yasa aka haka kamar yadda wani zai zo gida ce ba na ce kara haka ba ba na hana ba shikenan ku je ku je tunda na hana an an kiya daina kaza kaza sai mai gidan yana cewa i hakuri alaji wallahi kuskure akai ubansa ne ba saboda yana da kuɗi saboda yana da mulki ba a cewa mahaifi of ba a cewa tsoho in ko mahaifi aka ce dan me ka zo gida kana faɗa dan me wance za ta je ta yi kaza dan me za a yi abu kaza a gidan nan ba a gaya mun ba dab ba a yi iyaye ba a musu wala tanharhuma kuma ba a daka musu tsawa kamar ka ce kai ka ce ki bari mama ki bari na ce baba ka bari na ce ba a yi musu tsawa kai iyaye sun fi karfin a musu sawa amma abu mamaki ni da kaina wata rana taba zuwa wani gidan kurkuku sai na je na tarar da wani mutum kato da shi kaya guda kidan haka an kawo mana yan kurkukun haka ana yi musu wa'azi sanan inda a bukatar taimako wanda za a dan kudin sa bai kai ya kawo ba a cire shi a bada kudin a cire shi ya fita da wani za ga dubu biyu ne ta daure shi wani dari biyar wani dubu ashirin wani dubu goma wani kaza kudin bai kai ya kawo ba sai a biya masa a taimaka masa ya fita sai ga wani ya zo kai fa sai wani gandaroba ya ce akaram kallah rabu da wannan mutumin yana kokarin bayani gandaroba yana hana shi nace ya aka yi ne ce ka rabu da shi malam kuma ba za a cire shi ba zai mun karya sai gandaro mai ce malam wannan mutumin da ka gani uwar sai da ka wallahi wannan a gabana aka yi na san unguwarsu na san inda aka yi uwar sai da ka kuma uwar irin mai karamin jikin nan shi kuma kato shi yasa na ce muku kaya guda rinde ne ka san me ya faru wani abu ne ya zo ya faru a gida yana yana yana dukan dan uwansa sai ta zo tana magana sai ce zan hada da ke a'udhu billahi minash shaitani wata ce ni ce ke din kina zuwa zan make ki kuma ta matso kuma ya rafke ta da ya make ta sai da ta faɗi malam ka duba mutum ya haifi faskaren da zai buge shi malam yanzu wannan ina zai sa kanshi ina zai sa kanshi malam Allah ya san halin mu shi yasa ake ko tsawa kar a musu tsawa fa kai ko gatsi ne ba ko a nuna musu rai ya ɓaci ba a so kana zuwa gurin mahaifinka dole ka canja yanayi ka saki fuska kuma ko me zai ma duk abin da mahaifinka ya ce kai dole sai kai sai dai in umarni ya ma da sabon Allah sai dai kuma in ya umarce ka da abin da ba za ka iya yi ba kamar misalin mahaifinka ya zo ya ce ga ruwa nan a cike da drum ka ɗauke shi sama ka ɗora shi a kakun ba wanda zai ɗora ma ka ce baba ba zan iya ba ce sai ka ɗauka ba ni ubanka bane ba ka ɗauka to za ka iya ba za ka iya ba to anan gurin labata ne makhluqin fi ma sai khaliq da wannan kaga sabon ubangiji tunda ya umarce ka da abin da ba za ka iya ba kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah kansa ba ya dora dan adam wani abu sai abin da zai iya yi jama'a a taimakawa iyaye kuma a farantawa iyaye kada a bakantawa iyaye alamar tabewa alamar halaka shine annabi ya ce uqul walidain yana daga cikin manya-manyan zunubi sabawa iyaye ina maimaita wannan ne saboda wallahi duk wanda ya kasance akwai rashin jituwa tsakaninsa da iyayensa ko akwai wata mummunar mu'amala na rashin mutuntawa to ya maza ya gyara tun yau wasu Allah ya sa ba su da ko ɗaya da yawa na san akwai wanda bayi da uwa bayi da uba to kai ma akwai abin da ke kanka na hidima gare su shine yawaita musu addu'a da zuwa kabarin su kana musu addu'a ka je makabartar su inda aka binne su gindin kabarin mahaifinka ka tsaya ba wai ka roki mahaifin ba ka daga hannu ka ce ya ubangiji mahaifina ne wannan ba wai dan baka sani ba ya Allah ina roƙonka dan albarkacin hidima da wahalhalu da yaman a rayuwa Allah ka kubutar da shi daga azabar kabari ya Allah ka ji kan babana ya Allah ka hutar da shi ya Allah ka sa dan aljanna ne ya Allah laifuffukan da ya kai masa afuwa kai masa rangwami idan mahaifiyarka ce haka ka san kabarinta ka san inda aka binne ta ka rinka zuwa ka mata ba yanzu mun karanta addu'a mun karanta hadisi annabi ya ce yana neman izinin Allah ya bashi dama ije izirci kabarin mahaifiyarsa ba to da Allah sau nawa ka je kai kabarin babanka ka masa addu'a sau nawa sau nawa mahaifiyarka ka tashi kan da daddare kai mata addu'a Allah ya mata akuwa Allah ya mata rahama ta tsufa ta bayan ta rasu a taimaka wa iyaye wa bilwalidai ne sanan Allah madaukin sarki ya ce an shkurli wa liwalidaika ilayya al-masir bawa kai mun godiya da ni da iyayenka ka ji wata magana mala an shkurli ka gode mun ni in ji Allah wa liwalidaik kuma ka gode wa iyayenka wallahi iyaye sun cancanta a gode musu kisa can nan Allah ya ce waqfid lahumu janaha dhulli min ar-rahma ka shimfiɗa musu fuka-fukai na rahama da jin kai wa kun rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira kai tai musu addu'a ya Allah ka kai musu afwa ya Allah kai musu rahama kamar yadda suka rene ni suna ina yaro dan karami amma duk da haka Allah ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutaihuma da iyayen za su ce kuma dole sai ka zo ka yi shirka da ni ka hada ni da wani wajen bauta to kada kai musu da'a kwata-kwata wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa Allah ya ce ka kyautata wa iyayenka ka zauna da su zaman lafiya a duniya wattabi sabila man anaba ilai kuma ka bi hanyar waɗanda suka koma zuwa gare ni thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun to sai Allah ya ce wala taqtulu auladakum min imlaq cikin abin da Allah ya hana kuma ku daina kashe 'ya'yanku saboda talauci ina masu tushe mahaifa saboda jari ya yi ƙasa ina masu hana haihuwa ina masu zuwa su katse ciki sabon ciki an yi haihuwa su katse su zubar me hujjar su ba zai iya biyan school fees ba amma yana faskari ko ana yashe kwata ana bugun dawa ana bugun masara ana da ko ana wanke takalmi ko ba haka bane wannan duk ba aiki bane to don me zaka hana wani ya zo duniya ya ci rabansa kai kuma ka zo ka ci rabanka yanzu ɗanka ya zo ka hana shi ka cuce shi yanzu kai in tambaye ka abin da kake ci da rigar da kake sawa da rayuwar da kake yanzu bayan ka girma ka yi iyali babanka ne ya maka hanyar arzikinka ku gaya mun mutane nawa ne iyayensu ne hanyar arzikin nasu mutane nawa ne wani wani za ga babansa talaka ne yau shi kuma mai kuɗi ne na sha na sha cikin kuɗi hanyar jirgi daban ta mota daban wala Allah babanka mai kuɗi ne kai kuma talaka ne duk inda babanka ya tara kuɗi in Allah bai ga daman kai ma ka zama mai kuɗi ba ko mun sace kuɗinsa da zaka yi wallahi ba ka zama mai kuɗi ba shi din yana cikin walwalar dukiya amma kai kana cikin talauci haka kuma idan Allah ya ga dama sai ka ga dan ya zama babban mai kuɗi hamshakin mai kuɗi uban kuma yana cikin talauci wannan rabon Allah ne ko ba haka bane shi ya ga dama yake abin da ya ga dama tabaraka wa ta'ala wala taqtulu auladakum min imlaq a wata ayar Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq ku daina kashe yayanku saboda jin tsoron talauci to me bambanci tsakanin wannan ayar ta cikin suratul an'am da wannan aya da na faɗa wannan ta cikin suratul an'am wala taqtulu auladakum min imlaq wacce kuma cikin suratul isra'i wala taqtulu auladakum khashyata imlaq wannan la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum mu muke azurta ku ku iyayen da kuma ƴaƴan wacce ta cikin isra'i wala taqtulu auladakum khashyata a maimakon min sai ce khashyata imlaq sai ce nahnu narzuquhum wa iyyakum nan sai ce mu muke azurta ku ku iyayen da yaran a can kuma cikin isra'i sai ce mu muke azurta yaran da ku me hikima dan a nuna maka arzikin 'ya'yan daban kuma arzikin ka kai ma daban hanyar jirgi daban a sama take ta mota kuma a ƙasa take me alaka wani bawan Allah ne ya je juji ya je bola ya samu abinci irin mutanen nan ne masu zuhudu irin na da masu gudun duniya shi sai an an ci abincin ma an zuzubar a bola yake zuwa dan tattara na bolan ya dan wawware ya tsintsince dan abin da ake ci ya cicci shikenan abin nan ya kama hanya ya tafi ya je ta ibada to wata rana ya zo ya bude wata bolar haka yana dan bankadawa yana dan diban abincin yana ci sai ga wani kare ya zo shi ma sai karen ya zo yana ci sai karen kawai ba sai ke nema ya matsa haushi ya kore shi ba sai ce me ya haɗan da ni da kai ka ci gaban ka na ci gaba na ci gaban ka na ci gaba na wa irin mutanen nan ne masu zuhuda masu zuhudu masu gudun duniya shi abinci ma baya ma ci ma a gidan shi ma ba ma abinci babu ma iyalin ba matar sai a kunci kun zubar sai ya bi bola bola cikin gari yake bi ya dauka ya ci kunu sai a je a kwana ana sallah kawai to shine kare zo yana dan ci shi ma zo yana dan ci dan guntun ka shine sai ce me me hadin ka da ni shi na ka na tunawa kuma karen yayi shiru to babu alakar arzikin ku da nasu wallahi idan Allah ya baka ya'ya ashirin malam bi idinillahi cikin adalcin ubangiji sai ya baka arzikin da zaka dauki nauyin ya'ya ashirin din sai dai kawai ka ce da daɗi ko ba daɗi ko kuma ka ce wani ya fi ka kuɗi ko wani bai fi ka ba amma wallahi arzikin duk abin da kaga yaran nan sun ci a gidan nan da ka kawo to daman ba raban ka bane nasu ne kawai kai din ajiya ce aka baka kawai kai din ne ka zama to ta dalilin ka tunda kai ne ubansu ta hanyar ka Allah zai kawo dukiyar tasu sai a sarrafa ka je ka sayo musu kayan miya da abinci sai su ci dukiyar su ce Allah ya baka da ya baka sai ya ce ka zo ka musu dinkin sallah raban su ne ka san me dalili yau in ka faɗi ka mutu za su ci za su sha kuma za su yi sutura ashe ashe yau da arzikin ƴaƴa a hannun iyaye yake da duk wanda uban sai mutu shikenan shi ma sai bi hanya ya mutu da haka babu wani dalilin kashe yaya ko dakatar da haihuwa ko toshe mahaifa saboda yaya sun yawa kuma mun sha faɗin wannan muna yin wannan manzo Allah ce ku yi aure ku hayayyafa zan yi yawa zan yi alfahari da yawan ku ranar tashin alkiyama manzo Allah yake cewa wata rana ina zaune sai aka nuna mun gungun jama'a duhu saboda jama'a ta yi yawa ma sai dai kaga duhu yamman yamman yamman yamman yamman annabi ya ce Allah sa al'umma ta ce Allah sa al'umma shi annabi fa yana san al'umma su su yawa Allah sa al'umma ta ne sai mala'ika ya ce da shi haza Musa wa qaumuhu kaga wadancan jama'a da kake gani masu tarin yawa iya ganinka wancan annabi Musa kenan da mutanensa ya yi shiru ya ce tab lalle annabi Musa Allah ya bashi jama'a ya ce ina nan ina nan sai ga wasu jama'ar sun ninninka wadda na gani na farkon tuli tari da yawa Allah sa jama'a ta ce Allah sa jama'a ta ce sai mala'ika ya ce da shi to wancan kai ne da jama'ar ka can ya ce amma a cikinsu akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna bai gairi hisabin wala iqab garanti yan aljanna ne babu hisabi babu azaba amin kaji wai a sa ana ciki da wuri rata ba lissafi malam da sun zo kawai Allah cewa zai ko gurin hisabin su tsaya ma hisabi ba za su tsaya ba Allah zai ce wa mala'iku ku wuce da su kawai ilar hulul janna ku shiga aljanna kawai ko tsayawa ba za su yi ba amma ka san su waye ne to shi kenan a wani hadisin manzo Allah ya yi bayani annabi ya ce humul ladina la yarquna wa la yastarquna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun daga cikin sifofin su daga cikin su akwai waɗanda ko magani ba sa nema in ciwo ya kama saboda tsabar tawakkali wai wai zazzabi ya same shi ne mu fanadol a'a sai dai zazzabin yayi ya kammala yayi ya gama bai kwashi na ɗiba ya ban na bari don ya yi tuntube ya ya jini yana zuba wai a nemo wai magani a sa a'a kawai zai yan dabarun sa kurun jinin ya tsaya a kansa amma ba wai bai shi ba neman magani wai saboda mai ba wai dan Allah ya haramta ba tsabar tawakkali kuma baya sawa a yi masa to nan kam dai a nan kasar da Allah na tuba astaghfirullah da wahala dan ma baka nemi maganin ba a nemo maka ai kana kan gado ka ma san ne lokacin za su soka maka allura sannan wala ya tatayyarun ba sa canfi me canfi yana fitowa da safi sai ga farar balbela ce a mun fito a sa'a balbela ya gani fara ko kuma ya fito yana fitowa da safi sai ya ci karo da kuturu sai ce tab yau ba kanta sai ya kwana ba sa wannan ko ya auri mace sai ya ga da ya aure ta dukiyarsa sai ta yi ƙasa wai sai ya ce wai ita ce sababi ko tana da farar kafa ko tana da jar kafa ko tana da wacece wacece baya wannan ko ya fito da daddare ya ji kukan duji ce ai kaza kaza kaza camfe camfe dai ko ya shiga wani gida ce ai saboda gidan nan ne abu kaza ya same ni ba sa yi wa ala rabbihim yatawakkalun kawai ga ubangiji suke dogara Allah ce wala taqrabu al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan ku daina kusantan barna da alfasha barnan nan ta fili ko ta bayyane al'ananiya wa sir ina fataken dare masu barna a boye Allah ya hana ku ina masu yi a bayyane Allah ya hana ku kar ka buya ka saba wa Allah ka zagaya ka zagaya ka je ka sha giya ka zagaya ka zagaya ka je ka yi zina wani yana cikin mutane salihi ne na kirki ne yana tsallakawa da ya bar garin su wallahi cikakken mutumin banza ne to kar ku yi wannan wani kuma a garin nasu a fili za ganshi salihi amma wallahi in dare yayi to to ita kanta giya ta san cewa ga mashayinta mana akwai mutumin da a lokaci ɗaya zai sha kiret guda fa na giya an ce akwai irin shan guda biyu an ce wani uku ma yake sha kiret fa malam ko hanta ne aka hada ka da ita aka ce ka cinye ta wannan ai ba za ka iya ba ballantana giya sai fitsari kawai aka ce wallahi mai shan giya in yazo yana fitsari sai ya minti ashirin yana fitsari yadda kaga doki haka yake tsaya da shi fitsari kam akai akai to kar ku yi a bayyane kar ku yi a ɓoye duka haramun ne ma zahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsan allati harrama Allah illa bil haqq ku daina kisan kai ku daina kisan kai kar ku kashe rai wacce Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta sai da haƙƙi kafin wannan akwai wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan mun faɗi wannan ko sannan yace kar ku yi kisan kai wanda Allah ya haramta sai da haƙƙi kamar ya wanda Allah ya haramta sai da haƙƙi kuma wanne ne da haƙƙin mai haƙƙin shine duk wanda ya kashe wani a kashe shi wanda duk ya je ya ɗauki makami ya kar wani to in dai ƙasa ana hukunci da shari'ar ubangiji tabaraka wa ta'ala to a ɗauki makami a kashe shi shi ma ba ɓata lokaci ba wata wata ba kuma waiwai shi ma a ƙaddamar masa wanda ya ɓalla hancin wani shi ma a ɓalla nasa wanda ya gutsure hannun wani shi ma a gutsure masa nasa wanda ya cire haƙorin wani a cire nasa wanda ya je kashe wani aje a kashe shi an tura ka saboda kai mahaukaci ne baka da hankali ka je ka kashe wani da zarar ya tabbata shi ya kashe to a kai shi shi ma a kira alkali a kofar fadi sa a rataye shi ko a samu mai yanka ya yanka wuyansa kamar yadda ake yanka rago nan gaba ba za su yi ba idan wani ya san ya kashe wani za a kashe shi wallahi bai zai yi ba wallahi da ido na wata rana na ga wani bawan Allah irin leburorin nan ne suna yi wai shi dan dan shaye shaye ne dan kalare ne ko dan ko dan daba ne ko dan sara suka ne ko dan area boys ne ko dan wacece kawai jam wato wato sauyin magana ya same su tsakanin shi dan uwansa cacar baki malam kunu sai dauki cebur cebur da ake diban yashi malam wanda ake diban duwatsu malam ba sai shi ya yi kansa zai afka mai a kafada ba sai ka ji ana kai ka gudu fa dan wallahi idan ya tsaya to ba sai ta yake ba dama ya gama ɗiban ƙwayoyi da za su taimaka masa ya ɗebi siminti to zai zo ya ɗebe ka zai ɗauka siminti ya ɗiba ai mutumin nan da ya gaba dama malam sai ya ƙara gaba gudu ya bi shi ka san me yasa wannan saboda ba doka ba doka mutum yanzu yanzu kuna da rigima da shi kullum sai zaro wuka ce wallahi sai na farɗe cikinka kuma wallahi idan aka bar shi din sai ya farɗe cikin nasan malam kaza fa ta fi wahalar kashewa a wurin wasu akan dan adam yanzu ne zai zai zai dauki wuka ya kafa ta a kafan zuciyarka ya caka haka sai ya kasa da shi kawai sai dai zubar da kai saboda ba ɗaya ba ba biyu ba an yi ba a ɗaukan mataki sai dai a ta cike ciken takardu na iska ko a tura shi wani kurkuku a je idan yana da hanya kullum sai a dauke shi daga garin a je a tura shi wani guri daga can a sake shi a ce je ka can ka kara gaba koma inugu ka je ka ci gaba da harkokinka ko kuna tsammani yana daure ne tuntunin sun sake shi wato illar illar mutane suna rayuwa akan dokar da ba ta Allah ba kenan da a ce dokar Allah ne Allah ce an-nafsu bin nafsi wal ainu bil ain wal anfu bil anf wal udhuna bil udhun والسن بالسن والجروح قصاص wanda ya kashe a kashe shi wanda ya cire haƙorin wani a cire nasa wanda ya cire idan wani a cire idan shi wanda ya cire kunnen wani a cire nasa wal juruha qisas sauran raunuka kuma in mutum ya je wani rauni a yi kisasi in mutum ya yi kisan ganganci ya biya diya duk wanda ya kashe wani da ganganci ya biya diya ko a kashe shi ko ya biya diya nawa ne diya naira miliyan ashirin da wani abu miliyan ashirin da wani abu watakila bai taba ganin naira dubu ashirin ma ma ku tirsasa shi sai ya biya miliyan ashirin da wani abu in babu da shi da danginsa su haɗu gaba ɗaya a sai da komai a biyaran mutum ɗaya malam da ana wannan za a rinka kashe mutane amma yanzu direba malam in ya ɗauko mota yana ganin mutane suna tsallaka hanya sai ya ƙi rage wai yana musu wuta wai ko ku gafara ko ɗebe ku a wai an ma wutan nan wai ko ka matsa ko kuma a bi ta kanka ne a ga mutum ya zo ya bi cikin mutane ko shi kenan abin nan in ya je yan sanda ma bai zai kwana ba wallahi tallahi kwanan nan wata mata ta kamun nan duk da azumi din nan ta kamun kuka gidana take tana kuka tana gaya mata ce yaron ta ya fito ta aike shi kurin wani mai mota ya zo yana sauri ya ɗebe shi sai da ya sama da shi akan kwalta wallahi yaron nan sai da ya kuli kulin kubura ya yi ƙasa ya buga shi a ƙasa ya take shi ya mutu take ya mutu amma wannan mutumin da yake harka ce ta kasan nan sai suka ce kaga abinda zaka tunda fukara ne gidan talakawa ne je ka samu hun shinkafa da katan din taliya da ya kai musu wallahi aka yi dauki buhun shinkafa da katin din taliya ɗaya ya je kai musu kuma yan sanda suka zo da takarda suka ce lalle lalle ku sa hannu a sake shi da zai kwana ba shine uban yana kuka uwa tana kuka aka turo su su tambaye ni wai yaya hukuncin wannan ya za su yi nace to ku din wace ku karbi buhun shinkafa da taliyar kun cinye buhun shinkafa kun karbi taliya kuma yanzu ku ce kaza kaza kaza mutum ya kashe ma dan uwa ya baka buhun shinkafa ha ba wala ai wani abu sai kasan nan kuma dan sanda sai ka bashi cin hanci ka kashe mutum sai ka ba dan sanda cin hanci kai tafiya ka wallahi akwai wanda ya zo da mota fa buɗin motarsa gaba ɗaya kayukan mutane ne da gaban mutane kayukan mutane ya ce kayi ku bani guri wuce najeriya kenan jaga-jaga in ji wani mawaƙi gaskiya faɗa wallahi ya ce ku bani guri wuce shi alhaji sai ka buɗe buɗe ya ce a ba ku da riba na buɗe buɗe nan ku bani na wuce kawai wani ya taurin kai ya ce sai ya buɗe ya ce to in na buɗe ma fa duk abin da ya faru fa ba wani matsala ka bude kullum ya je ya fita abinsa with confidence confidence ya fita ya je bude yana bude kawukan mutane ne wani da gemu wani ba gemu wani waye kayuka kulul tuli za a je tsafi da su za a fafake su ka san malam ana tsafi a kasar nan tsafin shine idan ka fafaki kan mutum sai akwai wanda yake motsa da kan mutum wani dan wa cewa ya gani da idonsa da ya gani bai da komawa gurin ba moda siri tsafi bokaye suna harka a ƙasar nan suna halakar da al'umma wasu shi sa manzo Allah ce duk wanda je gurin boka ya gaskata shi da abin da ya faɗa ya zama kafiri kullum sai dai ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ga gaban mutane gaban mutum gaban mutum kala kala gashi nan da dama dan sandan yana gani sai wani dogon numfashi ya baya ya rufe buɗinsa kayya kayya za su dana bindiga ya ce kar ku bata kanku lokaci wannan in ma kuka tsaye da ni ma ko kwana ba zan yi ba ya zaro da abin da zai ba su ya ce bismillah kulu ku je ku ci abinci shikenan wallahi wannan malam irin wannan iya da yawa bila adadin a ƙasar nan yan cult yan secret society yan wacece cin mutane ba wani abu bane cin mutane yawa ana cikin wani wani bagobiri me tsage a kaza kaza kaza kaza an gama cinye shi tuntuni yana yana shadda ma watakila an gama da shi jama'a wani wani yaro mai dan tabin hankali ya fito da riga ya shara yana dan zagayawa a kasuwa in an ganshi yana yawan magana yana dariya da Allah an ganshi a kawo shi gidan sarki gidan sarkin mayu dai tun yaushe sun gama da shi a watannin da suka wuce malam matsafan abin da suka bada wato abin da ya fito kun san kowace shekara wato wani samfuri samfuri ne irin abin da za a tsafin cewa aka yi a nemi zabiya zabiya aka yi ta kamawa duk wanda yake zabiya mu dai a Kano dai an yi wannan abin don malamai har sun tawazi zabiya duk wanda yake sirin wannan shekara cewa aka yi a yi da zabiya ba san zabiya ba to me zan ce me ake ce a garin nan eh ku diyar ku ku ba fulatancin ba ku ba hausa ba yanzu inda fulatanci zan yi da ni da ku ba ganewa za mu yi ba kuma hausan ma babu baka san zabiya ba babu wala hausa wala fulful da kam la fil iri wala fil nafiri kenan irin mutumin nan fari wanda to me zan ce baturen menene bature me baturen guda to baturen guda kai in baka sani ba ka je gaba a koya maka to wallahi aka aka yi aka samu wani yaro wani ɗalibi na yake ga makocinsu ne suna ta neman shi ba su same shi ba ashe sun kama shi sun murɗe shi harshen suke cirewa sun yanke harshen aka duba shi ba abin da aka taba kuma dan shari sai aka jefa shi a kwatami ya mutu kwatami ana dubawa ana masa wanka ana huda sai ga bakin a cike da jini ana huda sai ga ashe harshen aka cire to ba an yi ba ɗaya ba biyu ba uku ba shi ma ruwan farkon nan shi ma da aka yi a nan Kano a kusa da wani guri mani masallacin mu wallahi yara suna irin yashe kwata din nan na abin nan ana yashewa kullum sai aka tarar da yaro jariri a cikin irin leda bag din nan baki da yalo din nan jariri ya kumbura suna tona kwata ba shi ma an cire wani part a jikin shi ina so in tambaye ko duk masu yin wannan abin suna yi ne saboda tsoron Allah saboda neman aljanna saboda neman duniya duniya da zaka tara ta baka tara kwanakin da zaka kashe ta ba wani yayi gini ya kashe miliyoyin kuɗi ya gina gida yayi waye yayi komai ya ce wa matansa ko cokali kada ku ɗauka a tsofan gida cokali ban yadda ba takalmi sai da aka canja ɗan kunne sai da aka canja komi an sa rana ranar litinin za a tare an gayyaci mutane za a ci abinci wallahi malam litinin nan tana yi insha Allah sai waye gari yana kabari ni wannan har kofar gidan na je na gani kuɗi komi daga ƙasar waje aka kawo komi ina ce ga daraka bulo ne to bulo ma odarsa aka yi bulo ma a kwantina kwantina aka bulo har aka gina gidan babu wani abu na na abin nan to ya gama tarawa zai je gaban Allah mala'iku kuwa akwai tambayoyi da mala'ikun nan yadda ka san ba kyau la ya asuna Allah ma amarahum da mun zuwa za su yi ba sani ba sabo da duk sai sun fara make ka tukunna kafin ma su ma wani abu jama'a kada mu yi abin da zai kai mu ga kisan kai wala taqtulu nafsa allati harama Allah illa bil haqq bayan Allah na gari sune wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harama Allah illa bil haqq wala yaznun ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا باسا كسن كي سم سم سم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون wannan shine abin da Allah yake muku wasiya da shi ko kwa zama masu hankali ku hankalta to bayan wannan akwai wata dokar kuma me Allah yake
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها هكا.
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى لا إله إلا الله.
وبعهد الله أوفوا نعم.
ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون Allah ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kada ku kusanta duki- dukiyar maraya kada ku yi kusanta ku kusance ta ta hanyar ku ci ta barna kar ku yi waye maraya shine wanda da wato baban shi ya mutu yana yaro bai balaga ba wanda babansa ya mutu kawai ko wanda babansa da mamansa suka mutu yana yaro bai balaga ba duk wanda ya balaga to ba maraya bane kar wani ya zo kato da shi ya ce ni ma maraya ne maraya yaro ne sai dai maraya a hausa mu a wajen mu wanda bai da uwa ko bai da uba ko amma a yaren shari'a waye maraya wanda ubansa ya mutu uba fa ba uwa ba wanda uban shi ya mutu kuma yana yaro shine manzo Allah ma yace da ni da mai daukan maraya ka hatai ni a gidan aljanna ni da mai daukan mara- nau'in maraya na taimaka maraya wato muna kusa da shi a gidan aljanna wanda yayansa ya mutu ya bar yaya ya ɗebe su ya aje wanda ɗan uwansa ya mutu ya bar yaya ya ɗebe su ya aje wanda danginsa ya mutu ya bar yaya ya mutu ya ɗebe su ya gyara ya biya musu kuɗin makaranta wannan anai mai albishir da shi da manzon Allah a kiyama suna kusa da kusa to irin wannan marayu din musamman wanda Allah ya bar musu dukiya to kada a kusanci dukiyarsu da barna sai dai ya halatta mutum ya yi kasuwanci da dukiyar maraya kuma ya ɗauki ladan kasuwancinsa malaya ne maraya ne aka bar masa miliyoyin kuɗi to kai za ka iya ɗaukan miliyoyin kai business da su ka ɗauki abin da za ka ci a ciki ka cire ribar ka ka ajiye masa uwar kuɗi shi ma ka ƙara masa riba wannan ba lai- ba laifi ba ne amma kurin mutum ya nanake dukiyar maraya ya riƙe kamar misalin babban wa idan babansu ya mutu sai ya rike dukiyar ya hana a raba gado ko kuma idan an raba gadon duk a bashi ya rike wai shine babban yaya ya je ya aure ya canja mota ya je kaza ya rinka ɗiban abokanan suna harka duk da kuɗin marayu haka manyan yayu suke galiban kaga wannan zalunci ne cuta ne ka je ka yi aure ka je ka sai motoci da gidan marayu ko kuma shagon an bar maka a cikin ke tafane a cikin ke ɗinki a cikin ke komai in ma mutumin banza ne mara addini ya kira maroka su yi kida ya yi musu kari ya taimaki wancan ya wannan duk da kuɗin da ba nasa ba yara sun girma suna son kuɗin su a ita rikici ya ce bare bayar ba ko ya ce daman ba a bar masa wani abin kirki ba daman uban wahala ya tafi ya bar masa da yawa akwai masu cin dukiyar maraya wallahi duk wanda ya ci dukiyar maraya sai ya shiga wutar jahannama wannan alkawarin Allah ne da haka ya kamata ku kiyaye wato akwai riski sosai dangane da dukiyar maraya haramun haramun ne amma ta maraya hadarin ta ya wuce inda kake tsammani wallahi ko zangarniya ɗaya aka bari na masara ko na gero ko na dawa kakka taba ka cinye ka ajiye mashi kayan shi in kuɗi ne aje a zuba su a banki a rubuta a ajiye in za ka yi kasuwancin a yi a rubuce kar ka taba naira ɗaya cikin hakkin da ba naka ba kar ku yi hatta ya buluga a shudda ku ajiye masa har sai ya kai iya karfin shi kamar misalin ya kai shekara talatin wasu suka ce talatin da biyar wasu ma suka ce shekara sha takwas wasu suka ce shekara sha biyar kawai a sallama masa a bashi ganin shi har zuwa shekara arba'in ma duka shine hatta ya buluga a shudda ko sai ya fara yin mafarki wa awful kaila wal mizan bil qist ku cika ma'auni ku cika mizani da adalci ina masu awo ina masu auna gero ina masu auna masara ina masu auna fulawa da omo da suga ina masu auna riɗi ina masu dungushe sai a samu kwano sai a bugi abin ɗinsa ina masu sai da ruwa ko da yake masu ɗanga ruwa na da yanzu ba a ruwan garwa amma da ɗanga ruwa na da garwar da sai ka duba kasanta ka duba ruwa fa ruwa fa arzikin Allah wallahi dan garuwan da sai ya kifa garwan sai ya dake ta ta yi kar sannan gefen garwan a doke ta a doke ta sai ganta a motsi haka wai dan kar ya cika maka saboda tsabar zalunci masu awo a da kwanan sai a samu guduma a ta dukan gefe gefen kwanan a ta dukansa a ta dukansa yana nadewa ana dukansa yana nadewa ana dukansa yana nadewa ina masu injin nika wa oful kaila kuma mutum ya ba da 'yan nikan masaransa ba ta gama karewa ba ka zuba na wani shi ma bai gama karewa ba ka zuba wani kuma ashe injin ka yana yoyo ta kasa ba a sani ba da kwanon ka kana nan kana kana tattarawa sai ka ga mai inji bayan kwana uku hudu ya cika buhun gari inna lillahi wa daga ina daga garin mutane wallahi sai kun biya in gaya muku gaskiya in ma ka san kana da wani tsohon inji mai yoyo ka je ka gyara shi gobe in ba ka wallahi Allah zai kama ku wannan duk yana cikin auful kaila yasa Allah ya ce wailul lil mutaffifin alladhina idza talu ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun Allah ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin bane azaba ta tabbata ga masu tauye mudu wannan sun zo aunawa sai su tauye su kuma idan sun zo auna sai su matsa sai an cika musu allazina yadaktalu ala nasi in za su nemi a auna musu su yastaufuna sai su ku cika mun shi din idan ya je aunowa sai a cika masa in ya je dan cori ne watakila ya sa fulani su ta cika masa buhunsa su cika masa kano amma wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun su din kuma in sun zo za su auna wasu sai su rage yanzu akwai abin da masu awo suke kamar aunin gero ko awon masara sai a ce kwantar da buhunka yu yana haka yu yana zubawa yana ɗiba yana zubawa yana shekar da wani hanya sai ya gama zuba ma sai ya tattaro wannan haka idan fulawa ce yadda suke yi in fulawa zai auna sai ya rinka sheka ta sai a cikin buhun sai ga yana yawan shiƙa ta haka ka gani saboda ita iska yana iya shiga cikin ta dan ƙara mata yawa to idan ya zo auna ma sai rinka zuba ma a sheƙe idan da zai kamfato ne zuba maka to zai zubo maka da dan nauyinta da dan yawa to bai zai haka ba sai rinka zuba ma a sheƙe iya sheƙa ma iya sheƙa maka sai zuba maka a kwano kuma mai kun ya cika maka ma bai zai cika maka ba fa yana yana dan sharewa yana yana dan sharewa yana in ya zo zuba ma sai ya rinka girgiza hannunsa sai ga kusan kwata ya zube wallahi wannan haramun ina masu sai da man shanu suna hadawa da ayaba fulanin kauye da na birnin ma duka wai yanzu ba fulata ne ba fulata ne da aka san shi da karamci da jin kai da addini amma yanzu fulani in za su kawo man shanu sai su sayi ayaba musamman lokacin da ayaba take arha sai su sayi ayaba sai su kwaba su kwaba su kwaba sai su ɗebo ɗan man shanu kaɗan sai su gaure irin su ɗaya daman da ayaba da man shanu kamar su ɗaya a zo a ma ciniki kuma a gama yanka ka sai ka je ka ba wa gida ta soya man man shanu sai ka ga plantain ya fito wallahi duk wannan ana yi malam fiwa wata fa wai yanzu wai masu fiwa wata wai sai sun yi ha'inci fiwa wata wai sai kaga sai a rinka zuba ruwan da iska a ciki ko kuma kaga an rage girman ledan direban mota shi ma tauyin wudu yi sai ka dauke shi ya sauke ka a tasha sai ya ce ba zai kai ka tasha ba nan zai kwana dan a taba shi ma kai ni unguwa kaza ya riga ya take kudin sai ce ba zai karisa can ba in za ka sauka ka sauka in kuma zai kara sai an kara kudi ina yan nefa idan wata ya yi an saki albashi saura kwana biyu uku a yi albashi sai su fara sake wuta an yi albashi kwana ɗaya biyu uku sai su ɗan rinka barin wuta sai su raba bil suna karɓan bil sai a ɗauke wuta yanzu kai da wuta sai ƙarshen wata kuma idan a birni ne sai da wutar ake sai a samu unguwar masu kuɗi sai a yi cinikin wutar sai su ba da bribe dubu ɗari biyu dubu ɗari uku tunda su suna da kuɗin kamama sai a bayar sai a sake musu wutar ko kuma a bar ku da duhu da ku da kabari Allahu alam ne bambancin ku Allahu alam malam tauye hudu a cikin komai yana iya shiga ha'inci yaudara khiyana ina malamin makaranta ya je karantarwa sai ya je zauna abin da ce kai kun shiru sai dan dogara haka yana gyangyaɗi ina monita kira monita zo ku karanta musu sentence ku tai kuna maimaita sai zauna yana bacci wallahi tallahi malam ko ba zai shiga da wuri ba minti 35 ne fa sai ya ci minti goma a waje sannan yana shiga ya fara dukan wasu tukunna ya fara kiliyarin nan aji in ya daddoki wasu na minti goma aji ya yi shiru sai ya zauna sai ce na monita ko ya kira wani mai kokari ce dauko notebook din karanta abin da na muku shekaran jiya sai ya zo yana ya ce ina jin ku sai ya haka kaga haka kai ka ce yana kallon su ne amma matsiyaci wacce yake yi wallahi malam mutane suna yaudara akwai malamin da aka je aka ɗauki hotonsa a haka sai da masan ya shiga da yake wajen masan ya kware da aiki yana zaga ya same shi ya irin wannan ya gama setawa ya buɗe baki yana wace ha kawai suka ɗauki hotonsa an zo ana dan cikin ana abin da aka ce to gashi wallahi shi ba shi bane wallahi shari aka masa sai aka zaro hoto fa buhita alladhi jadala jama'a a daina tauye mudu a tauye mudu yana da faɗi wasu sun ɗauka wai tauye mudu wai akan abun aunawa ne kawai duk aikin da mutum zai yi ha'inci tauye mudu ne har ma sai da kaset mutum ya zo buga mutane kaset ba komai a cikin shiru ne kawai ko ba yi ana yi ko a baka ka ga hoto yana ta amma ba sauti ko ka ga sauti amma ba hoto duk yana cin khiyana malamai ma suna augul kaila an ce aukul kai ku cika mizani malami idan ya zo fassara ya yi fassarar lauje shi ma ya shiga ya jawo aya taryam taryam taryam in ya fasa bakin ta taɓa mai gidansa wataƙila shekanansa zai samu matsala kudu sai ya kauce sai ya shiga da labari da wani abu nan da nan ya yi fakin ɗinku a gefe sai ya ce alaran ma ƙaro aya ya gama sai mai dabara shine zai kula malamin na fa bai bayani akan ayan nan ba to wallahi duk yana faruwa akan mu gaba ɗaya ba wanda ya tsira ma'aikata gwamnati ne masu aikin sana'a ne masu aikin karfi ne to na rijiya ne su ma akwai nasu sai zai da ya samu ido ɗaya sai ya fito ce ba ga ruwa ba ce lai kaka gani alaji ba ga ruwa ba ga ruwa ba na ga ruwa shi ce ba ni kuɗi na tafi ido ɗaya ya gani kana sa guga ɗaya biyu ka ɗebe ta sai ta sati uku ba ta sake dawowa ba to Allah ya ce ku yi wannan qawful kaila wal mizan bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha Allah ya ce ba ma dora wa rai fa sai abin da za ta iya wa وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم هكا الله تيكو أونا دا معوني مي كو مديديتي ذلك خير وأصن تاويلا وإذا قلتم فادلوا إذا ذاكو مغانا كفد قسكيا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين duk wanda zai magana ya faɗi gaskiya kuma ko da akan kansa ne fasduqu fil hukmi wa shahada ku yi gaskiya a cikin hukunci ku yi gaskiya a cikin shaida kada wani ya zo ya ƙarya saboda dan abin da aka bashi bai kai ya kawo ba walau kana za qurba wa bi ahdillahi aufu kuma ku cika alƙawali zalikum wasakum bihi la'allakum tadhakkarun ai wannan shine abin da Allah yake muku wasiya an yi muku wasiya da shi dan ku ɗauki izini ai ku ɗauki wa'azi shine tazakarun ai la'allakum tatta'izuna a riwayar hamza wal kisa'i da hafsu dalikum wasakum bihi la'allakum tazkurun a wata riwayar ana cewa tazkurun maimakon tazakkarun to yan wana saboda kurewar lokaci dole mu yi hakuri mu dasa aya anan aya tana dauke da abubuwa da yawa da ya shafi rayuwar mutane to amma dole mu tsaya saboda kurewar lokaci abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuma shi Allah muke roƙo ya mana afuwa da rangwame ai ka sa nan din ba za a ganka ba shi kuma yana so ya ganka
kamu fara kan tambayoyi akwai yan sanarwoyi kanan da farko muna san da jama'a cewa alhaji salo akwai da kuma rani guda goma
Allah ya saka masa alkhairi
bayan haka mara abdulsalam mai rikodin yana sanarwar jama'a cewa akwai cd plate audio mp3 kenan na tasirin da ake a nan da wanda ake yi da rana da rana kafin ma da duk wanda ke bukatar sisanci daga ƙarshe akwai zuwa jihar tukur amin da yaro da kuma garin bakar gobe da su yi sha Allah ya fi gobe. Za mu fara da zuwa ta kama ne ranar asabar Allah ya da ranar lafi garin bakar. Ranar litinin insha Allah malam zai wafi a masallacin da alhaji babban gidan da ke gina wanda ke gefen gidan da ta yi kusa da sassa da nazari. wato bayan gidan kansu na komawa makina insha Allah kamar da farko ce mana da ke shan da wani kowane sarkin wata sallar na fila
da yawa wasu mutane suna cewa bismillahir rahmanir rahim cewa wai idan mutum ya yi shafa'i da wutri wai ba zai ƙara yin wata sallah ba wannan magana ba haka bane babu wani dalili da ya hana babu hujja babu dalili da ya hana wai in ka yi shafa'i da wuturi wai in ka tashi da daddare wai ba za ka ƙara wata sallah ba kawai abin da aka ce wuturi ita ce sallar da take rufe sallar dare amma an rufe ai ana iya budewa ko ba ka bane da aka dan ka yi shafa'i da wuturi ka tashi da daddare kana ga kana sha'awar za ka ƙara sallah sai kai ta nafilfili raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu yayi wannan ita ce magana mafi inganci wanda ya hana yana buƙatar ya ba da dalilin da ya ce kada a yi kun san a shari'a ba a cewa kar a yi abu sai in nasi ne ce kar a yi yawwa wallahu alam
nuna da kamar yace malam da fata an shirya wa lafiya malam da fata ta ita ce idan neman yana huduwa ana yin wani addu'a amma ni ba san wani irin addu'a ake yi ba shi na so malam ya ce maka ya san idan irin addu'a da malam gaskiya malamai sun yi sabani da yawa dangane da addu'a da ake idan an yi huduba wannan huduba mana an yi hudubar farko kafin a shiga ta biyu ba liman yana dan zama ba to wannan zama din me ake faɗa wasu suka ce lokaci ne na addu'a mai tsada wanda duk wanda ya yi addu'a a wannan lokacin Allah yana karba saboda manzo Allah ya faɗa ya ce ranar juma'a akwai wani lokacin da karamin lokaci ne matukar bawa ya dace yana yin addu'a wannan lokacin garanti Allah ya karbi addu'arsa haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama to amma sai dai kash da yawa a cikin malamai sun ce wannan lokacin bayan sallar la'asar ne ranar juma'a tun daga yin sallar la'asar har zuwa magariba ranar juma'a idan mutum ya dace da yin addu'a a bayan la'asar ranar juma'a Allah yana karba annabi kuma yukallilu ha yana cewa lokacin karami ne to wasu malamai ne suka kaikaita akalar hadisin sai suka ce a'a lokacin shine tsakanin hudubobin nan guda biyu wasu ce ana istighfari wasu ce kaza ake wasu ce maganganu turi da yawa to an samu riwaya an ce salaf magabata na kwarai suna karanta rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar an samu magabata suna karanta wannan amma babu hadisi babu aya da ya ce ga abin da za a karanta a wurin shi yasa wasu malaman ma suka ce kurum ka zauna kai shiru da haka a nan gurin kana da zaɓi in kaga za ka yi rabbana atina fi duniya din an samu wasu na yi in kuma za ka yi shiru an samu sun yi da haka babu wani nasi da ya inganta ga abin da ake karantawa a tsakanin huduman nan guda biyu wallahu alam
ranar kayan magana a kan tsaro yanzu idan mutum ya zai samu limon ya yi kama idan mutum ya samu limon yana sallah ya yi kama sannan kafin ya gama karanta fatiha sai limon ya yi koyi shekaru kishi ne ko kuma zai tsaya kai karanta
kai kana bin liman kuma kai kama na'am haka dai yace ko to na farko dai in kana bin liman ba a yi gama ai ai an dauke maka ya gama sannan kuma magana karanta fatiha din nan zaka karanta fatiha ne idan liman yana tsaye in liman yayi ruku'i kuma shikenan iya abin da ka samu sai ka sunkuya ai shi yasa aka ce wanda ya samu liman a ruku'i shi ma ya kabbara yayi ruku'i ya bi shi ya samu da ka da baka da matsala kurin ka sunkuya ka bi shi tunda an ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u in yayi ruku'i ku kar ku bata lokaci haka annabi ya ce na'am
wannan kuma yana da tambayoyi kamar haka yace malam ina tsoron yin karin bayani a kan sana'ar dillanci
dillanci ya halatta ya halatta kai dillanci sana'a ce sai dai akwai abubuwa na haram a ciki sai kuma ka kiyaye kamar yadda bude shago ya halatta amma a cikin bude shago ma akwai abubuwa na haram acaba ta halatta a cikin acaba akwai abubuwa na haram haka kuma dillanci ma ya halatta akwai abubuwa na haram dillali shine simsar a larabci dillanci aiki ne yanzu ina da gidaje na sayarwa sai na baka kai ka san customers in ce ga gidaje na da Allah ka je ka nemo mai siya idan ka je ka nemo mai siya ka kai min aiki sai in biya ka ina da gidaje na zan bada haya ni din ban isa in nemo wasu ga haya ba sai in ce da Allah ga gidaje na ka nemo min masu haya sai ka je ka nemo kayi aiki kayi dillanci in aka sa masu haya sai in biya ka ina da gona ta zan siyar ni din baran iya zuwa nemo mai siya ba sai in baka kai dillani ne ka nemo mai siya sai in biya ka kun san inda dillanci yake da kuskure da hadari shine yayin da ake lazumtawa mutumin da ya sayi abu wai dole sai ya bada la'ada misali kai dillali ne sai na zo zan sayi wannan abin ko na zo zan sayi wannan mp recorder din nan nawa za a siya aka ce ga shi kai dillali ka sa kuɗi tunda na ce ka nemo mai siya sai ka ce malam ka bada dubu hamsin sai na ce a haba ta yi da dubu hamsin dubu kaza zan siya sai na siya ta dubu arba'in misali ba zan ciri kuɗi in bayar ba a ka'ida a shari'a dillali wanda ya sa ka aiki shine zai biya ka da ma wai yanzu wai kai da kase wannan MP din wai sai dillali ya ce sai ya waftara a wurin wanda ya sa shi aiki sannan kai ma da kase ya sai ka biya kai da kase akuya sai ka biya me sai da akuya sai ya biya kai da kase gida sai ka bashi la'ada shi ma wanda ya sai da gida sai ya bashi la'adar wanda ta halatta ya ci shine la'adar wanda ibada tallan gida dan wanda ya bada tallan gida shi ya bashi aiki amma wanda ya sai gida kuma me laifin shi da za a ce sai ya bada kuɗi kuma akwai abin da wani bahaushe da hausa fulani suke yi yanzu da wani zai zo ya tarar ana cinikin wannan gidan ha kawai fa ba a kira shi ba sai ya tsaya ya gana ciniki ne shi ma sai ya tsaya sai ya rinka cewa to alhaji kai ma sai ka dan kara haka kurin fa alhaji a ai kara za ka yi kai kokari ka dan kara kai kuma alhaji sai ka duba ka dan sayar masa ashe so yake yi in an gama shi ma wai a abin nan da shi to a ka'idar bahaushe idan an yi shirikin nan an gama sai ya tsaya sai ya ce ina nasa shi ma wai ya dan tabuka kullum a zo a yi ta tatsar ka kai da ka sai abu sai ka biya to wannan shine haramun duk dillalin da yake zuwa ya tatsi kuɗi a wajen wanda ya sai abu to wallahi yana cin haram dan a shari'a babu dalilin da zai baka kuɗi sai dai in shi yayi ra'ayi ya ga dama ya baka amma in ba haka ba kuma gaskiya bai halatta ka ci wannan ba mota ne mutum ya je sayan mota wai ka sayi mota bayan ka biya fa wai sai a ce wai ga wai wai ga la'ada sai a jera ma mutum biyar wai sai ka ba su la'ada which kind of la'ada what is la'ada akan mutum mutum ya sayi abu kuma bayan an gama tatse shi kuma sai ya ba da la'ada ka ci a can ka ci a nan wannan to shine haramcin dillanci
Wannan sassafi ya ce, Mara wani ne ya ba shi gyaran waya, a kan yi masa gyara, sai kuma sai ya duba ya ce lalle sikirin na mutu. Ba mutum ya ba shi kuɗin sikirin din da sauran kuɗin gyara, da ya kunna sai ya ga kuma ta kawo bayan ya tafi. Shin kuɗin da ya karɓa ne halal ne ko haram?
hawa malam wannan ai hawa malam Allah ku ji tsoron Allah kai yanzu kai Allah ya sauki haram ne in ka ci ka ci wuta almuslimun ala shurutihim ka ce masa screen ne ya mutu ko ya za ka canja screen kuma ya baka kuɗi kuma bayan ya ba kuɗin screen kuma ya ba kuɗin gyara ka je kuma ka danna kai kulumbuton kai sikirin ya dawo kuma sai ka soke kudin sikirin kuma ka je ka ce mai me ka gyara cewa ya ka gyara ko ka canja a sai ka ce ka canja to ka canja din wannan ma la yajuz haram ne ba shi kadai ba ba har baka nike mota yawwa har baka nike kai ba shi ba ko kai a gida babanka ya ake ka wani abu kace kaza zaka je ka siyo sai ka je ka samo aka siyo to ka mayar masa da kudin sa yawwa mu je Wannan sassafi ya ce, shi yana da mata, sai kuma ya mu da sosai ya je ya zina. Kamar an ce duk gina mata idan ya zina hukuncin sa kisa ne, kuma a nan inda yake ba a shari'a da hukuncin nan da musulunci. Kamar ya ce ya yi zina.
to sai ka fito mu kaddamar maka ba shi kenan ba tunda tunda ne ma kake yi muka yanzu nan ba iya ruwan aya iya ruwan hadisi muke yi ba ka zo nan sai mu maka mu kaddamar maka ka fito tambayar sa tambaya ce mai kyau kuma imani ne ya dauke shi kawai abin da zaka yi kai istighfari sai Allah ya yafe ma kai istighfari ka je ka tuba amma tabbas da a ce akwai hukunci na shari'a ka kuskure ka je kai zinin nan to sai dai ka ji duwatsu a ƙiyar ka kurum kuma sai lahira don haka annabi ya sa aka yi wa wasu to amma yanzu za mu iya cewa Allah ya taimake ka ka ta sa'a ba a yi da yanzu ba wani alƙalin da yake da wani yanci da zai iya yi maka ban sani ba ko Gombe state an yi ilanin shari'a ana shari'ar musulunci akwai dai wasu state daidai ana ana dan tabawa to su ma dai ina jin ba a ba su dama su yi kisan kai ba da haka dai wannan istighfari za ka yi ka tuba sai ka istighfari in kuma sata kai sai ka mai da abin da ka sata in an yi sata fa ba astaghfirullah mutum ya je saci kuɗi astaghfirullah astaghfirullah a'a mai da abin da ka sata tukunna na'am sai tambaya ta karshe Yohana kamar ya ce ya fi da tsakani amma ya halatta ya ba da ‘ya'yansa
sai mai kuma yace ko kuma ya ce mutum biki da na harka da na jaraba duka sarki irin da ake musu na bada mamaci.
ga malam mu'azzin nan yana da kasassuka na jinin haila jinin biki jinin nifasi jinin wacece duka duk mun gama ihun da muka yi cikin kwana uku nan da suka wuce dogon bayani ne sai ka je ka nemi kasar kudin ma gwanda karatun ku rinka samun sa da dan tsada tsada kwa ku mutunta shi yana nan ko ka je ka tambayi matar ka in ta je karatu akwai ma kasar ko eh zo ya dan bada kudin sai ya karbi kasar din sai ya fi gani da kima tambayarsa ta farko kuma ita ce abin da ya shafi menene Zaka.
zakka ko wai mutum ya cire zakka zai ba wa 'ya'yansa sai in tambaye ka kai yanzu in ka cire ka zakka zaka ba wa kanka ɗanka ai kai ne ɗanka fa kai kake ciyar da shi kai kake ɗaukan nauyinsa ku rike ka'ida duk wanda shi kake ɗaukan nauyinsa a shari'a a ƙarƙashin ka yake cinsa da shansa da kula da rayuwarsa da taimaka masa baka ba shi zakka idan ko ka baya ta fito ta koma ne ta fito ta koma yawwa mumtaz kana da ɗanka gidansa daban gidanka daban kuma ba kai kake ɗaukan nauyinsa ba ka ware shi ya samu freedom ya halatta ka bashi zakka taimako ne za ka samu ladan zumunci za ka samu ladan zakka don ita zakka ku rike ka'ida duk wanda shi kake ɗaukan nauyinsa ba ka yi masa ba ka bashi zakka ko da ma ba danginka ba ne in dai a ƙarƙashin ka yake kai kake ɗaukan nauyinsa ba ka bashi zakka shi sa ba za ka ba matarka ba amma kuma matarka za ta baka saboda me saboda ba ita take daukan nauyinka ba kai kake daukan nauyinta zainab matar abdullahi dan mas'ud tana ba shi zakka to amma yayin da ƙwaryarka daban tukunyarka daban gidanka daban watakila magarinka daban mai gidanka yana fidda zakka zai iya dauka ya baka ku rike wani abu guda ita zakka tana da wani matsayi zakka ana so in azo ba da ita ma a lura da zumunci da jini an fi so a bawa dangi idan ka bawa dangi ka samu ladan sada zumunci ka samu ladan zakka kuma za a daɗa mutunta gida da zumunci za su so ka su so ‘ya'yanka su so ‘yan uwanka kuma za su san cewa lalle Allah ya yi arziki wa wannan family ɗin bayan mutum ya zama inuwar giginya na nesa ka shaki inuwar giginya mutumin da yake nesa can shi yake amfanuwa da ita amma wanda yake gindin giginyar baya amfanuwa da ita to kanka zama irin wannan idan ka zo ba da zaka ka ba wa kaninka da yake wani guri ba kai kake daukar nauyinsa ba ka ba wani kawunka wani wata gwaggwanka wata innanka wata yatandonka wata kanwar mahaifiyarka wani kakanka wannan dai dangi yan uwa abokin babanka babbanka waye waye dai da sauran su ake so ka rinka bayarwa bayan ka ba su kuma ka dan dada bawa abokanai makota musamman makota na gida wanda kuke kun haɗa katanga da su wanda in dukan ka aka zo ana yi kana wayyo wayyo su za su fara fitowa to in kana ba su zakka za su fito da wuri baka bayarwa cewa za su yi kurabu da shi dan wani din ya zo ya yi irin wannan baya ba su kokobo barayi suka zo suna bashi kashi yana wayyo wayyo wani ce ku bashi su mai cejin duka dan daman baya ba mu kokobo kawai sai dai ka wanke mota ka fito suna ganin ka alhaji barka dai ka sa ma motar ma tinta glass baki ma sai ka ga dama a ganka in mutum ya so tsiyar sai ya dan danna wannan abin fi sai ta rufe shi ba a ganin shi sai dai ka daga wa iska kurun hannu to ku taimaka wa makotanku makoci yana da amfani manzo Allah ya sallallahu alaihi yace ma zala jibrilu yusini fil jari ka annahu sayuwarrithuhu malaika jibrilu bai gushe ba yana taimun wasiya akan makoci yana cewa kai muhammadu ka kula da makocinka kai muhammadu ka kula da makocinka kai muhammadu ka kula da makocinka wallahi annabi yace kai sai da naji kamar ma jibrilu zai ce makoci in na mutu ma zai ci gado na saboda matsayin makoci kuma wannan makocin ko aqida ku ba ɗaya ba ko kafiri ne ma karewa ko ba musulmi bane lalle kai mai kyakkyawan mu'amala ko ba musulmi bane ballantana wadda musulmi ne yana sallah gani kake kai kana gabar shi yana yamma ko yana gabar kai kana yamma ko shi dan arewa ne kai kai dan kudu ne ko kai dan tsakiya ne shi kuma jemage ne gashi nan dai in musulmi ne ma yana la ilaha illallah yana da karfin hakki akan ka manzo Allah sallallahu alaihi wani ba yahudi a kusa da shi cutar da shi yake fashara in ya ɗiba sai zuba a gidan annabi katangar su daya sai ya ɗiba in ya share gidan sai ya watsa gidan annabi mutanen gidan manzo Allah suke ta faɗa yaya aka ya aka annabi ce ku kyale shi wata rana ya rashin lafiya shiru shiru baya iya yi annabi ya je gaishe shi ashe ba lafiya tunda ba lafiya ba zai iya shara ya zubo ba ashe rashin mutuncin ma sai da lafiya so yaron shi yaron shi ya rashin lafiya wani ba yahude yaro sai annabi ya je gaishe shi ka duba fa kafiri ba yahude annabi ya je gaida shi ba shi da lafiya wanda ba musulmi ba ballantana dan uwanka musulmi ko mun lalace sai yana sallah ko mun lalace sai yana cewa la ilaha illallah ko mun lalace sai yana azumi yana zakka yana zuwa aikin hajji na umra annabi ya je gaishe shi sai annabi ya tallata mai musulunci ya ce ka ce la ilaha illallah uban yana zaune da cijan sai yaron ya bude ido sai ya hango babansa sai uban sai ya ce da shi akwai abul qasim kai da'a wa baban qasim shine muhammad dan abdullah kullum yaron nan sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah malai yana gama wannan kuma sai ya mutu sai manzo Allah ya fito yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar godiya ta tabbata ga Allah da ya fitar da shi ya kubutar da shi daga wuta in ji manzo Allah ce da ya mutu wallahi da dan wuta ne ka duba kyakkyawan mu'amala makoci makoci makoci in ka samu ka bashi in kana da wuta in da hali ka dan jodana masa sai dai wasu makotan ba mutunci in ka dan jodana masa wutar sai ya jona hita in ka jona masa sai shi ma ya yaudare ka ce rabu da shi kudin banza ke ci kai ma zo ka jona sai ya jona wani sai a jona ma gida biyar kai gida ɗaya ka bayar shi yasa yawanci ba a bayarwa in sallah ta zo ka faranta musu in azumi ya zo sai buhun shinkafa ka dan rarraba musu duk abu na mutunci ku rinka yi makotan ku in mun yi haka sai mu dinke sai ga muna kaunar juna amma a ce makocinka an zo an yi mutuwa yana ganin gawar ka ya tsallaka ya tafi wai an yi magana wai ba dan kungiyar mu bane la ilaha illallah ya za ka yi da la ilaha illallah sa yaya za ka yi da la ilaha illallah sa sahabi ne aka je yaƙi aka je jihadi wani mutum ya zo yana ashadu an la ilaha illallah ya ɗauki takobi ya tsara shi sai da ya kashe shi sahabbai suka zo suka ce wallahi ga wancan mutum ya kashe wancan mutum yana la ilaha illallah sai wannan mutum ya zo ce manzo Allah ƙarya yake la ilaha illallah wanta sa ta baka ne kamar yadda yanzu muke faɗa suna faɗan la ilaha illallah a banza ne ba ta da amfani haka ake faɗa annabi ya ce aka taltahu ba da an kala la ilaha illallah yanzu kashe shi kai bayan ya ce la ilaha illallah yana cewa ya manzan Allah ya manzan Allah wallahi da baka yi faɗa sai annabi ya ce ashakakta an kalbihi ka tsaga zuciyarsa ne ka ga la ilaha illallah wansa ta ƙarya ne kai din ma yanzu ka tsaga zuciyarsa ka gani abinda aka ɗora ma ka yi wa mutum hukunci da zahiri ba ce kai hukunci da baɗini ba manzo Allah ce aka talta uba da an kala la ilaha illallah yanzu kashe shi kai bayan ya ce la ilaha illallah yace ya manzo Allah ƙarya yake annabi yace yaya za ka yi da la ilaha illallah sa ranar tashi alkiyama idan ta zo ya za ka yi da ita ina za ka yi da la ilaha illallah sa da aka aita ka tsantsan fadin la ilaha illallah da aiki da la ilaha illallah wato ba haka kurin mutum da ya sha iska zai ce kaza ba kuma na sha faɗa mana ina maimaita mana wallahi al'amura sun canja ba wai kawai wai da ka je gurin wa'azi malami ya saki kaulasan ya yi kaza an yi masa kabbara kai ma sai ka ɗebo kaulasan ɗin ka zo kai taraba makotanka ba ba daidai ba ne ba a cewa wane kafiri wallahi sai da hujja mai karfi in gaya maka gaskiya to kaddara yayi wannan abun ya kafirta to kuma yau ya kwana yana sallah da dare yana istighfari kuma ya sake cewa ashhadu an la ilaha illallah to kuma ka dade cewa kafiri ne wace riba za ka ci idan ka ce dan uwanka kafiri ne ba daidai bane ya kamata kuma mu hakuri mu gyara wai wannan uwa wai ya ida ya ga dazu wannan uwa yake ban labari ya ya je sallah a masallacin su da ya saba yana yi na kungiyar su da ya je sai tara an ida da sallah sai ya ga ɗaya kungiyar tasu eh ɗaya kungiyar wadda ba tasa ba ba su ida da sallah ba sai sai ya shiga wai sai wani yake ce da shi a ya zaka je kai sallah a can yace ya ba zan je ne ba wato shi yana ganin sallah fa in ba ta kungiyarsa bane ba ta inganta ba wallahi dole sai an cire wannan tunanin a cikin zukatan mutane dan ba daidai bane ba daidai bane yanzu duk garin nan in ba dan kungiyar din ba dan kungiyar ka ba ba musulmi kai ka sake tambaya kuma ka sake karatu kuma ka sake bincike musulmi nawa ne a duniya ma ba san kungiyar ka ba اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزه الدين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم استر عوراتنا وامن روآتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.